الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لك الحمد مولانا وفوق لك الحمد يروه كما النعمى ويغدو كما تغدو لك الحمد لا كفران لا الرب مانع ولا العبد مطرود ولا الباب مسجد سلام على من جاء وهو بمكة بنور به إيوان كسرى تكسر سلام على سر الوجود ورمزه ولله ما أغلى وأعلى وأبهر سلام على من جاء والكون كله سلام ومن أنواره قد تنور يا همة الشيخ ابري لنا بهذا المحضر والتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله رب العالمين هجر ɗaukar jikin shi ranar radiyallahu anhu maulatina shekha umma hani binti shekha islam wa sanatu anam alhaji ibrahim ibn radiyallahu anhu alhamdulillah ba abin mamaki bane ba idan mun gama tare da su a wannan gurin daman abubuwan da suka gada ne a wajen mahaifinsu aikin da suka iya ne abinda mahaifinsu ya zo yi ne a rayuwarsu yana cewa alaihi salatu lillahi sunna salamuhu a'udu ila shuguli wa shuguli shuguluhu daman abin da suka gada ne a wajen mahaifinsu kuma yana faɗa cewa zai ci gaba da gogayya da mutane cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ko ya koma ga Allah to akwai su su ƴaƴan nasa za su gaba da gogayya da mutane yana cewa ta samma rijalun bil hajimi wa innani usajiluhum la ansani wa usabiquhum usabiquhum ma ishtifika wa in amut yusajilun farki wa fika yusabiqu yace ana gaya wa wani Sheikh Ahmad Bamba ana kiran shi da suna Hajjul Mustafa so idan yace ina raye a kiran wani da hadu manzon Allah a ba zai yi ba zan ci gaba da gogayya da su muddin ina raye in kuma na koma ga Allah ƴaƴana na jini da ƴaƴana na ruhi za su gaba da gogayya ga mutane cikin sai manzo Allah kuma su babu mamaki idan mun ga irin waɗannan bayan Allah a cikin wannan taro mai albarka a adara ta ma'abokin zama su malam Muhammad al'awwal adara ta malamin mai girma wasu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai karantar da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai karantar da sirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai malam Mustafa hadara ta ƴan uwan mu mafiya annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda muka saba wannan maulidin da maulidin sa'abba ana ƙoƙarin fassara juna ne na nan
مولاي يا خير البرية خير من به يبتدى أو يقتدى بهجة الزمن shehu mashahur rana sallallahu ta'ala anhu yake cewa amaulaya ya khairar bariyati khairar man bihi yuhtada aw yuqtada bahdat bahdat zaman amaulaya ya ubangida na ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya mafi alkhairin halittun Allah baki daya ya mafi alkhairin wanda ake shirya da shi ya mafi alkhairin wanda ake koli da shi ya wannan shi ne azo na zamani ba shiga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ne mafi alkhairin halitta a kuma shi ne mafi alkhairin wanda ya zo yake shiryarwa kuma ake bi zuwa gare shi a Allah subhanahu wa ta'ala yana mai shida da faɗin haka da faɗin sa cewa wa innaka latahdi ila siratil mustaqim siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ilallahi tafiyar umur cewa ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wallahi lallai kai mai shiryarwa ne zuwa ga tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala tafarkin Allah mai kake kai ne cewa radiyallahu anhu ce kai ne mafi alkhairin halittu baki daya yanzu a karatun mu na jiwa ne nake faɗa a wancan hadisi ingantacce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda imam al-hakim ya rawace shi imam ahmad ya ka cikin musulman shi cewa allah subhanahu wata'ala ya zaɓi larabawa a a cikin mutane baki daya ya zaɓi ƙuraishawa cikin larabawa ya zaɓi banu hashim cikin ƙuraishawa ya zaɓi cikin banu hashim fa ana khiyarun min khiyarun min khiyarun ni ne zaɓaɓɓe daga cikin zaɓaɓɓu daga cikin zaɓaɓɓu bi ma'ana ni ne zaɓaɓɓen zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu shi ne mafi a alkhairin wanda za a yi koyi da shi wato Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana wata bajinta a cikin alkur'ani da ya bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari na annabawa ya lissafo musu daga karshe sai Allah ya ce ulaika allazina hadahumullahu fadi hudahu muqtadi wa'innan annabawan su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar to da ya tashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi koyi da su ba ya rasulullahi idan har ya koyi da su su ne suka yi abin da ya koya sai ce fabi hudahu da shiryar su za ka yi koyi to me ce ce shiryar ta su shine biyakin ayati ulaika allazina hadahumullahu Allah ne ya shiryar da su bi ma'ana wannan shiryar ta Allah ita za ka yi koyi da ita ba wai wa'annan annabawan bane ba suka zamanto maka ababen koyi a'a sai dai su koyi da kai sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shine ado na zamani sallallahu alaihi wa sallam أتيت لنا يا رحمة الله شافعا لكل البرايا مفردا ملجأ دبا أتيت لنا كازو منا يا رسول الله يا رحمة الله يا وند شيني رحمة الله أتيت لنا كازو منا شافعا kana mai ceto gare ni kullum baraya da dukkanin halitta mufradan kana kadaitowa kai kadai abin kadaitawa malja'an wanda kai ne wata kan mafaka na dukkanin halitta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi radiyallahu anhu yana faɗa ka zo kana mai kana kasancewar ka mai rahama ga halittar Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma aiko ka ba ya rasulullahi sai dan ka kasance rahama ga talikai ba za ka gane cewa Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rahama ga talikai sai ka koma wancan hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaita hadisin nan mai tsawo wanda aka karɓo shi daga wajen Iyad bin Himar al-Mujahidi a cikin hadisin yake cewa wa inna Allah nazara ila ahli al-ardi araban wa ajamahum fama atahum illa baqaya min ahli al Allah subhanahu wata'ala yayi duba zuwa ga mutanen duniya baki ɗaya gabanin zuwa manzo Allah su alaihi wasallam kuma kaddam Allah ya musu duba na fushi Allah ya fushi da su illa baqaya min ahli kitabi sai dai mutane kaɗan na daga mazawa littafi su kaɗai ne wanda suka saura bi ma'ana sun yi aikin da suka cancanci Allah subhanahu wata'ala ya fushi da su a wannan lokacin kuma da wancan hadisi ne Imam Ahmad wanda Ja'far bin Abi Talib radiyallahu anhu ya rawaita lokacin da aka yi hijira ta farko daga maka zuwa habasha daga cikin abin da yake gaya wa najashi yake cewa ayyuhal malik inna kunna ahli jahiliya na'budu al-asnama wa na'kulu al-mayta wa nasiqu al-duwar wa ya'kulu al-qawiyyu minna ad-da'if yace ya kai wannan sarkin mun kasance waɗansu mutane waɗanda suke jahilai muna bauta ma gumaka muna saba ma maƙwabtanmu muna yanke zumunci da ke tsakaninmu waya kulil qawiyyu minna da'ifa bari wanda yafi karfin wani shi yake cin zali har Allah subhanahu wata'ala yayi mana kyauta da zuwan manzon Allah da fadin sa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ata fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yu'allimuhum kitaba wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin hakika Allah subhanahu wata'ala yayi kyauta ga halitta da ba su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakikanin halitta gabanin zuwansa sallallahu alaihi wa sallama suna cikin irin wannan hali suna cikin hali na na na duhun jahilci suna cikin hali na bauta ma gumaka amma da annabi ya zo a matsayinsa na rahama ga talikai wancan hadisin fa na bukhari da muslim nuna Allah ya fushiye da su amma sai sai aka wayi gari da zuwan rahmatul lil alamin sai aka wayi gari Allah subhanahu wataala yana cewa radiyallahu anhum wa radu anhu wai Allah subhanahu wata'ala ya yarda da su kuma sun yarda da Allah da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga nan wai sun yi taffa da shi Allah ya ce da ni kuka taffa innal ladzina yubayyi'unaka inna ma yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa'inda da Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan hadisin nazarahum fama qatum fa yake wato kan fushi ne mai tsanani Allah subhanahu wata'ala ya yi da su amma da zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na rahmatullahi shafi'an yana mai ceto wannan ceton da shaurar jalla anhu yake nuna mana a wannan baitin ba ana maka magana sai lokacin da alkiyama ta zo ba a'a ya zo ya fara ceton su tun a wannan rayuwar ta duniya wannan munanan ayyuka wannan munanan ɗabi'un da suke ciki maza Allah sallallahu alaihi wasallam yazo yake kakkabar da su yake cewa kan ku yi kaza ku zo ku bauta ma Allah ku so junanku ku tada zumuncin ku ku zamanto cewa ƴan uwa ne ƴan uwan juna ne ku baki daya yazo yana rahmat ta ta zo tana tajalli a cikin mutane da dabbobi rahamar ta zo tana tajalli cikin yara ƙanana tana tajalli cikin manya a ya imam al-bukhari ya rawaita hadisi wanda aka wani gwajen sayyidina abu huraira radiyallahu anhu ya ce wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ga sayyidina al-husayn a wani ruwaya sai ga sayyidina hasan ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa inda al-aqrab bin hadith nistamini tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumi sarki ne da cikin sarkin kabilun larabawa ana ce mishi al-aqrab bin hadith nistamini sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauki sayyidina al-hasan alaihi salam annabi ya tambace shi sai ya duba annabi da duba na ban mamaki yake cewa kuna tambatar ƴaƴanku inna li ashratan min al-awlad ma qabbaltu wahidan minhum wahidan minhum ina da ƴaƴa guda goma babu mutum guda ɗaya daga cikin su wanda na taɓa tambata ai su a ganin su gabanin zuwan manzo Allah ka ɗauki ɗa ma ka tambace shi wani abu ne na kunya wani abu ne na rashin muru'a amma mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi amsa sai ya ce man la yarham la yuham duk wanda bai jin kai duk wanda bai jin tausayi duk wanda bai tausasa wa na kasar shi to shi ma Allah subhanahu wataala ba zai tausasa masa ba daga nan wajen maka gane a ce wai takbiruwa ta kan sumbatar yara wani mazahari ne min mazahirin rahma wani mabayyana ne na daga bayyanawar rahma nunawa nuni ne na jin kai na tausayi da yara ka duba gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san tarihinsa ya san yana daga cikin abin soyuwa a wajen manzo Allah shine sallah ya ce wajju ila qurratu aini li salati an sanya sanyin idanuwata a wajen sallah amma ga Abu Qatada al-Ansari yana faɗa yana cewa na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasu وأمامة على عاتقه فإذا ركع ودعا فإذا رفع من السجود عملها na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana jagorantar mutane a sallah amma ka duba ka ji tausayi irin nasa yake ga ga jika sanan umama sai da Zainab tana tana kan kafadar Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana jagorantar mutane sallah idan zai tafi ruku sai ya sauke ta ya hajje ta idan ya ce idan ya yi ruku'u ya yi sujada idan ya tashi ɗaguwa daga sujada wai dan kada ya kyale ta ke kuka yana jin tausayin ta sai kuma ɗaukan ta ko mace ya cikin da take shi da kansa yake faɗa a cikin hadisin imamu ahmad yake cewa ina fitowa wajen mutane domin in jagorance su sallah wa uridu itsalata ina son ma in ja ayoyi masu yawa a wannan sallar idan na fara jin ayoyin nan fa asma'u buka as-sabi fa atajawwaz bi salati mimma alimtu min shiddati wajhi ummihi amin idan ina sallan nan sai in ji kukan yaro a tsawon mata sai in takaita sallan annabin fa da aka tambaye shi ya rasulullahi menene kyawun sallah yace menene menene cikar sallah yace yace ya dulil qunuti bi ma'ana a ja sallar a ja ayoyi ma masu yawa yana daga cikin alamomi na kyawun sallah amma yana iya barin wannan abin da yake so saboda ne me illar me dalilin haka shine wai saboda ya ji wani yaro ko yarinya karama tana kuka a tsawon mata ya san yadda uwar za ta ci saboda haka yake sai in takaita wannan sallar tawa saboda kada uwar wannan kukan yaro ya ɗauke hankalinta sannan kada yaron ya cutu da wannan kukan barin ta kai wannan Allah tawa ataita lana ya rahmatullahi shafi'an kaga rahma ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadda take bayyana har har har ga yara har ga yara idan wancan na sayyidina Hassan ko na sayyida Umama kana ganin ka iya cewa ai jikokinsa ne to wannan gashi ɗaya ce wanda ba tashi ba yin tana ko kai ke kawo mata sallallahu alaihi wasallam yan uwa wannan rahmaniya ta manzan Allah jawazat alamul bashar ta wuce wannan duniya na mutane har zuwa alamul baha'in har zuwa duniya na dabbobi za ka iya ganin yadda rahmar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam take ta jirgi har zuwa ga dabbobi mama abu dawud yaro ya sha hadisi cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga lambu na daga a lambun mutanen madina sai je ya tarar da wani raƙumi yana kuka yana zubar da hawaye faja ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya hukku shafrawo annabi sai zo kusa da shi ya ɗauki ƙasan kunnensa yana so sa bi ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana lallashin wannan raƙumin annabi ya ce wane ne ma'abocin wannan raƙumin aka ce na wani saurayi ne a garin madina ya ji a kira da aka je aka kira shi ce ala tattaqillah fi hadhihi bahimati allati mallakaka Allah iyya fa innaha shakali innaka tuji'uhu wa tudhibu yace ba za ka ji tsoron Allah ba akan wannan dabbar da Allah ya mallaka maka ita ta kawo min ƙararka cewa kana wahalar da ita kuma kana ba ta abincin da bai isarta kana wahalar da ita kana kamun abinci kana kuma ba ta abincin da bai isarta ko wancan hadisin na musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana tare da sahabbansa suna tafiya sai aka zo aka sauka ayi aka yi ririmi a sauka a wuta ana zaune an kaba yawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khaima sai ɗaya daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yawo a cikin yawon nan nasa sai je tare da tsuntsuwa ta yi ta yi sheƙa ta ajiye ‘ya'yanta wanda ta ‘yankace kawai sai ya kuma ba ta wajen ta tafi neman musu abinci ya ɗauki ɗan ƙaramin tsuntsu daga ciki kawai ya tura shi yana wasar shi a wannan wasan da yake ya zo har majalisar annabi da wannan tsuntsun ita wannan tsuntsuwa da ta dawo ta gaba ta ga ‘ya'yanta ba ko ɗaya daga cikin ‘yanta ba sai ta dawo tana yawo har ta zo wannan majalisar da ta zo rayuwar hadisin ya ce fadda ala tafrish sai ta zo daidai saman sabon annabi tana kaba tana kada tana kada bukatukanta ita ba ta yi sama ba ita ba ta yi kasa ba tana ji tsoro kar ta yi kasa domin kada a kama ta kamar yadda aka kama ɗanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyi zuwa ga sabansa ya ce wane ne man faja hazihi wala biya aka ce man faja hazihi wane ne wanda ya wannan mufaja ya mata wani irin bala'i ya mata wani irin gaggawa wajen ɗaukan ɗanta wani sabi ya ce ni ne gasa ya ce rubu da ya wata koman mata ku koman mata ba annabi sai da ya yi amfani da siga na jam'i ya ce ku koman mata ɗanta abin da za mu fahimta a wajen nan shi wancan sahabin ya dubi wani tsayin tsuntsayen a matsayin kawai tsuntsaye a lokacin da shi manzon Allah yake ganin wannan uwa ce ita ma ita ma uwa ce yadda uwa za ta ji wajen rabuwar ɗanta haka ita ma wannan take ji ku koman mata ɗan da kuka ɗauka sallallahu alaihi wa sallam a ce lana ya hamatullahi shafi'an kana wani irin wannan yake cetar su daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin zuwansa a wajen larabawa abinda ake nufi da yaki idan kuka je yaki kuka ci mutane da yaki idan ku ɗauki gawawwakin mutanen ku lallata wannan gawawwakin ku ɗauki matayensu ku kakkota musu mutunci ku lallata kayan gonansu amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba haka za a yi idan kun zo kan ku lallata gawa kada ku taɓa mata kada ku taɓa yara kai bari ma dai kar ku lallata musu kayan gonakin su kai wajen da suke bauta ma kar ku rushe to wani ai ba ya kiyaye ba shi ta shi ba ne ce li annan nabiyya al hashimi jara ma gaza bala sadda udwana wa radda dalala taqazafa wal ajwa'u sharqan wa maghriban yubin al huda shi'ilan wa qalan wa hala yace ai manzo Allah bai yaki ba in dai wannan ne yaki ai ba yaki bane ba bari dai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya toshe baraka ne kawai sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ceci mutane daga wannan duhu da su sannan kuma ranar tashin alƙiyama shine kuma kololuwar ceta sallallahu alaihi wa sallam shine ranar da zai je ya faɗi gaban zatin Allah ya ce irfa ra'asak fal tuqda wa washfa tushafa a ranar za ka ga dama shine dan shi aka tara wannan ranar sai zan yake cewa Allah idan ya ga dama zai sa duk wanda ya rasu daga kabarin sa dan wuta ne a dona mai fadi wuce wuce Allah kiyaye mu idan dan aljanna ne aljanna mai fa'ida wuce aljanna amma dan ya zama to a nuna maka zainu man wafal qiyamati wanda shine adan taron kiyama shine aka ce to ai taro dan a nuna wannan girman nasa shi kuma a wannan ranar zai ce a'a ai sai dai mu ba bayan Allah ceto ni gagga gagga masu yafin zan ce ta shafa'ati da ayil kaba'ir min ummati eh a kai na ya shafi an ya kai na ya rahmatan nasu likullil baraya malja'an shine mafaka na dukkanin halittar ahin baiti na gaba فإنك ختم الرسل بل جئت نافخا بما أين يا شرعوا شيخ؟
يا كامل السر والعلن
فإنا ختم الرسل بل جئت نافكا لما شرعوا يا كامل السر والعلن حقيقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم kai ne cika maki dukkanin manzanni kai bari ma dai ka zo ka shafar da dukkan abinda suka duk abinda manzanni suka kawo na shari'a to ka zo ka shafar da su shari'ar ka ita ce wanda ta shafar da tasu shari'ar ya kamila sirri ya wanda yake cikakke a baɗini wal alani wa ya wanda yake cikakke a zahiri sallallahu alaihi wasallam shi shine cikamakon cikamakin dukkanin annabawa baki daya duk wata shari'a da suka zo da ita annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya zo zai iya daukan wata yace shar'u man qabla na ne wannan shari'a za mu yi amfani da ita na wanda suka zo gabanin mu ne wata shari'ar kuma idan sun ta zo kawai shine zai zo sai mu zara ta zafi ya ce to mun shafar da wannan shari'ar wannan ta mu sabuwa ce kuma saboda a nuna maka tashi cikakkiya ce a tashi shari'ar ma sai Allah subhanahu wata'ala idan ya kawo wani abu idan ya duba ya ga cewa za ta wahalar da al'ummarsa sai Allah ya kawo wata sabuwar shari'a ta shafar da wannan ma nan sa min ayat naunin sa na bi khairi minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama ya zo ya shafa da dukkan wa'annan shari'an nasu kuma da ya zo ya shafar abinda suka zo yadda za ka gane yadda ya shafar ba wai wani abu bane da aka shafar da mai sauki aka kawo mai wahala a'a duk yana shafar da abin da yake mai wahala ne shi ya kawo abin da yake sauki gabanin zuwansa babu wata wan- babu wa- wata halitta da za ta bauta wa Allah inda take sai dai ta koma wajen da annabinta ko manzanta yake a nan wajen su- za su iya bauta Allah Allah ya karba آه، الله ينا جامركو ووحينا إلى موسى خو وأخي أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا في الله يتمي وجعلوا بيوتكم قبلة واجبة الله يتي يا أيها هي النبي موسى عليه الصلاة والسلام da shi da ɗan uwansa annabi haruna cewa ah, ku sanya a wani alamun sawa ke an taba wali kaumi kuma bi misar biyutan wajen alu biyutakum ku sanya gidanku ya zama to shi ne alƙibla duk wanda zai bautar Allah a wannan zamanin a wajen nan zai zo ya bautar Allah amma da zuwan sallallahu alaihi wasallam sai aka zo aka shafe wannan sai muka ji an shafe da mai wajju ilatliyal ardu masjidan wa tsura sai aka sanya min ƙasa ta zaman to min aka sanya min ƙasa duk inda na ga dama tsarki ne masallaci ne duk inda za a yi sallah kawai ka shimfiɗa tabar maka kai sallah babu yadda za ka ka fitar da tsarki wani abu ne da za a taba ka sai ka fitar da jini a wata shari'a wanda ba tashi ba shi kuwa aka yi ce a'a idan ka zo ka yi alwala ko ka yi wanka ka fitar idan ka nemi ruwan wankan ko ka nemi ruwan alwala ka rasa to kawai zo ka yi taimama baki daya kai akwai inda in taimama ma ba za ta yi ba saboda nauyin jiki da da rashin lafiya ta kai kai sallar ka a tsaye in ba za ka yi ba ka yi ta a zaune in ba za ka yi ba ka yi ta a kwance in ba za ka yi ta ba ka yi imani kana ishara kawai sallallahu alaihi wa sallam bi ma'ana duk inda yazo yana kawo salama ne yana kawo sauki ne shi sa shaw radiyallahu anhu yake faɗa yake cewa a a a taita wa dunyan nasi zulmun wa zulmatun wa harjun wa ma yatluhu min awji rizqi faji'ta limahil kufri wa zulmi fanma hat دروب البلايا دون درب ولا وخز فلا سيف إلا نا وسيف قديد دا علينا فلا نردى بديم ولا بز فأما هدى الهادي وأما سلامه وهلت عاخي موجع البغد والغمز ka zo ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da duniyar mutane baki daya take cikin duhu da da zalunci amma da ka zo sai ka zo ka shafar da kafircin nan ka shafar da duk wannan duhun kai bari dai lokacin da ka zo ka zo ka tar da mutane suna kiyayyar junansu ne suna suna suna yaƙar junansu inda ake kiyayya autu da hazard da ba sa ga masjidi inda kiyayya ta daɗe shekara aro aro sai maka wayi gari wahallatta akhi sai yan uwantaka da soyayya sai ta wayi gari tana ta zauna a inda ake tsaya wa halatta akhi mawdi'al bughd wal ghamd saboda haka a ina ganin saboda maulidin an ce baki daya karfe goma za a yi kamata a tsawaita a cikin maganganu ba akwai shehinai da yawa da karshe muna mika ta'aziyarmu da dukkanin yan uwa musulmai ga wa'inda yan uwanmu wanda ifla'in bam ya sauka gare su a za a dokon a kan wannan magana to yayi Allah ya ji kansu da rama Allah ya karɓi shahadar su wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق العبد الحق بالحق